sunan nan ya haura harafi uku to ba za a rubuta alifin ba sai ko wa'yansu da aka toga su kawai amma kamar irin su ibrahimu to ibra wannan alifin da ra ta ja sai dai a yi su alif ja tunda yake suna ne alami ga shi ya haura harafi uku ko isma'ilu isma'ilu suna ne alabi ga shi ya haura rafi uku to sai ma sai dai a sa alif ja isma alif ja ne a wajen ba alif baki ba to sai ko a isra'ilu to wannan ana rubuta shi alif saboda me saboda ana shafe yar an shafe yar in an shafe ya an shafe alifi ai shafe wasu yake yawa to shi yasa sai aka shafe yar alifin aka batta to ko kuma ɗaluta ɗaluta shi kuma wannan wato shi ana rubutawa shi ana rubuta masa alifin to hakanan dawudu shi ma ana rubuta alifin da saboda an shafe wawun ana shafe wawun dawu wannan wawan ai wasali kamar wasali ake rubuta shi ba da ba da rubutun asalin harufan ake sa shi ba ba da asalin rubutun ba to haka nan kuma ya juju guda biyu wato ya juju da ma juju to suna ne alami amma ana sa musu alifinsu ba a shafewa haka nan jaluta jaluta to shi ma ana sa alifin ba a shafewa jaluta ake rubutawa alifin ana bayyana shi to ko da yake suna alami ne amma kuma gashi ya haura harafi uku amma dai ana bin masa alif amma ban da wa'annan da aka togace sai kuma wa'anda za a faɗi cewa akwai saɓani a cikin a wani musafin wanda aka rubuta zamanin sayyidina usman an sa alifin a wani musafin kuma ba a sa alifin ba su za a yi maganar sunan gaba su wa'annan dai ana sa alifin duk da cewa suna alami ne kuma ya haura harafi hudu to bismillahir rahmanir rahim to fiha mana da ai akwai karin alif da nuni ko zana ne alami da karin alif da nuni sai yasa wa wannan za a idan sun min qabliha alifun wa wazn fi ilmu hadha qawl takribu wal hulfu fiha mana akwai sabani a cikin alifin hamana wani mustafin an rubuta shi wani mustafin ba a rubuta ba ba alifin sai dai a rubuta shi alif ja to hakanan alifin haruta haruta da maruta shi ma akwai sabani a cikin alifin ana rubutawa alif baki ne ko ku a'a sai dai a wajen wasali a rubuta alif ja hakanan a karuna shi ma wato a wani mustafin an rubuta shi alif baki wani mustafin ko a'a sai aka baki alif ja sai dai a wasali ya fito to tare da maruta wato wanda suke haruta wa maruta to hakanan kuma ana shafe alifi a cikin dukkan jam'i wanda yake ingatacce wato da aka ce saha ya hada jam'i iri biyu kenan akwai jam'ul muzakkar salim akwai kuma jam'ul muannas salim to da a wayannan jam'in dai ba a rubuta alifin kamar alamina alhamdulillahi rabbil alamina ba a rubuta alifin a alif ja ake rubutawa to alif ja ake rubutawa to hakanan kuma wato a jami'i kamar muslimatin ba a wato jam'ul muannas salim muslimatin hakanan tasniya kamar rajulani rajulani kala rajulani alif ja ake ruwa to a jikin lamun ake sa alifin amma ba a yin sa alif baki a wasali ne ake fidda shi a tasniya kenan rajulani to sai ko abin da yake alhamza ta zo na biyu bayan alifin wato bayan alifin alhamza ce ko kuma shadda to wannan sai a fito da alifin kamar walin to wannan sai a rubuta alifin alif baki tunda yake shadda ce ta zo bayan alifin haka ma kuma wanda yake alhamza ce ta zo bayan alifin to shi ma alifin alif baki ake rubuta shi to ta wato akwai saɓani a cikin ayatu na yunusu jam'ul muwannas salim ne ayatu guda biyu da yake sun zo a cikin suratu yunusa to akwai saɓani ana rubutawa alif baki ne ko ko alif ja ake rubutawa to hakanan a tare da ayoyin da suka zo a cikin su ayatu da ta zo a cikin suratu yusuf laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi ayatun to wannan alifin na ayatun za a rubuta shi alif baki ne ko ko alif ja a wani musafin dai an rubuta shi alif baki a wani musafin ko ba a rubuta ba tunda zamanin sahabbai dama ba a yi wasali a qur'ani ba in alif ja ne sai dai ya bayyana a wasali to akwai sabani a cikin wayannan ayatu guda uku da guda biyu a cikin suratu yunus da guda daya a cikin suratu yusuf to haka ma a rauratu jama'at na suratu shura والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات جنات لهم ما يشاءون to a raura cikin nan alif baki ko alif ja wani musafin a rubuta shi alif baki wani musafin ko aka haɗe dauradin da tara aka haɗa su ba a alif baki ba to haka nan kuma a cikin suratu zariya ce menene da suratu tsori wadda take bin zariyatin akwai ɗaguna a cikin wannan surorin guda biyu to shi ma akwai saɓani ana rubuta alif ɗin ɗaguna ɗin guda biyun alif baki ne ko ko alif ja aka waso bi balhum qaumun ɗagu wanda kuma na na suratul duri ake mana na suratul duri ɗaguna to aka waso bi balhum qaumun ɗagu fatwal alfufa ma anta bi malum na suratul zariyati da kuma wanda yake ya zo wato am ya na tagawwala bal la yuminu wato kafin am ya na tagawwala ko wanda balhum kaumun dago wanto shi ma wannan dago na din akwai sabani ana rubuta shi da alif baki ne ko ko alif ja to haka nan ya daka wadda yake ta zo a suratul hajji alifin nan tasniya ne ana rubuta shi alif baki ko ko alif ja ake bari ya daka tasniya ce illa iyaka an shafe nunin tasniyar saboda zalika bima qaddamat yadak wa anna allaha laysa bizallamin lil abid to ya daka din alif baki ake sawa ko alif kuma an samu sabanin mustafai an an rubuta shi alif baki wani mustafin ko ba a rubuta ba ya zama alif ja kenan to tare da katibina wa anna alaikum la hatibiyin kiraman katibiyin to shi ma wani musafin ka aka fito da alifin baki wani musafin ko katibina a hada ta aka yi gaba an kafin aka hada da ta kati ba a rabe ba ba a sa alif baki ba to sun la rahmanin rahim to alifaihu lati in musannan alifaihin lati lati to to to to to a tashi wa bismi din ko a fi kalimatin saniyatun saniyatun din da raf'a mubtada ne saniyatun alifi wadda yake ta zo ta biyu fi kalimatin a kalma ɗaya kad hujifa ita ma sai a shafe ta tare da farkon kamar misali samawatu samawatu gaba ɗaya duk inda ya zo a ƙur'ani alifan guda biyu shafewa ake duk alif da ake rubutawa amma fa sa'ahan la banda a samawatu guda ɗaya duk ƙur'ani samawatu guda ɗaya ce aka rubuta alifinta ita ce fakara hunna saba a samawatin fi yaumaini wa auhin an tun daga tun daga farko bakara har a zo nasi ba inda yake samawa ta aka rubuta alifin baki alifin da yake bayan wawun nan aka rubuta shi alif baki in banda wannan na suratu fussilat ne na fussilat to shi ne wanda zai halaka sama samawa tun dai farkon qur'ani wato sun masoyi ila sama ta sawayi na fasawayi hunna sab'a samawat to daga nan har ai ta tafiya rabbus samawati wal ardi wama bainahuma rahmanu duk ba inda za a ga an rubuta wannan alifin bayan wawo ba a rubuta shi alif baki sai wannan guda ɗayan fakara hunna sab'a samawatin na suratu fussilat to shi wannan bayan wa alif baki ake rubutawa alif ake rubutawa sak ba alif ja bane to hakanan kuma a jam'in mafa'ilu shi ma ana shafe alifin kamar masajidu masajidu inda duk ya zuwa qur'ani alifin bayan sun alif ja ake rubutawa masajidu wa man nazlam man mana a masajida wa annal masajida duk wannan alif baiki dan alif ja ake rubuta shi to ko kuma masakina udulu masakinakum ba a rubuta wannan masa alifin ba a rubuta shi alif baki alif ja ake rubuta ko masakina to wa masakinu tarrauna ha na suratul tawbati duk ba a rubutawa alif baki alif ja ne ko masakinu wa amma safinatu amma safinatu kan fakanat li masakina to shi ma wannan alif dai alif ja ne ba alif baki ne ba to wa'addin wa'addin aini ne aini ne an bakin wofi ne wa'addin hakanan kuma duk wani adadi da ya zo shi ma ba a in alif ya zo a cikin adadi kamar salasatu ko salasa ni'ati to wannan ba a rubuta alifin na jikin lamɗin ba a rubuta shi alif baki alif ja mu anan ma sai a rubuta shi a jikin lamun ko sai a makale shi jikin lamun salasa to haka nan kuma lafzin sahiru sahiru duk irin yadda ya zo ko tasniya ne sahira ne ko jami'i ne to wala sahiruna da makamancinsu duk dai ba a rubuta alifin alif baki alif ja ake rubuta shi to hakanan kuma na biyu a cikin hadaya hadaya wannan alifin ba a rubuta shi alif baki alif ja ake rubutawa sai ko sahiru wanda yake ya zo a ƙarshen suratu zariyati to shi wannan ana rubuta shi da alifi alif baki kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun wannan sahirun din ana rubuta shi a libbaki shi kadai to alifaihi to shi ma ana rubuta ana fidda shi ko to malam ya faɗa wa ƙalu ya ayyuhas sahir wato shi ma ana rubuta shi a libbaki ana fidda shi ba a ja ake rubutawa ba to idan tasniya ne alifaihi ana shafe alifan ma guda biyu gaba ɗaya sahira ne ƙalu inna hazani la sahira ne da alif alifan duk guda biyu alif ja ake rubutawa ba a rubuta su alif baki sau wallahi haka na kuma wani alifin ayi ayi ko to duk wannan ana rubuta shi alif ja ne to halikin hakanan kuma wanda yake cikin haliku alif haliku shi ma alif ja ake rubutawa alimu alimu alifin alimu shi ma alif ja ake rubutawa hakanan kuma alifin ta'ala shi ma alif ja ake rubutawa ta'ala wata alifin na bayan ainihin shi ma alif ja ake rubutawa hakanan alifin ƙadiru ƙadiru shi ma alif ja ake rubutawa hakanan na sultanu shi ma alif ja ake rubutawa ba alif baki ba hakanan ƙiyamatu shi ma alif ja ne iya alif ja ne ba alif baki ba hakanan alifin anharu al'anharu shi ma alif ja ake rubutawa ba alif baki ba haka nan alifin shaidanu inda biya zuwa ƙur'ani alif ja ake rubutawa ba alif baki ba haka nan alifin ashabu ashabu shi ma alif ja ne ba alif baki ba haka nan alifin kitabu shi ma alif ja ake rubutawa ba alif baki ba amma fa akwai wasu gurare guda hudu wanda su kitabu din aka rubuta shi alif baki da wanda yake ya zo a cikin suratun namli wa mamin ga'izatin fi sama'i wal ardi illa fi kitabin mubin to kitabin wannan alif baki ake rubutawa ba alif ja ba to sai kuma na cikin suratul kahfi utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika to sai kuma na suratul hijri wa ma alakana min qaryatin illa laha kitabun ma illa laha kitabun ma'lum to sai kuma wanda yake cikin suratul ra'adi wa ma kana rasulun an yata bi ayatin illa bi iznillah li kulli ajalin kitab shi ma wannan alif baki ake rubutawa ba alif ja ba to wannan kitab kitab din guda hudu wannan ko da kari to ke rubutawa da alif baki ko ito da su to to to to a karamata Allah Allah ya saka da in ya ce ehin nusa da aka sa ja in ja musannan alifaihi in ja musannan in ya zo ta suniya alifaihi a tace alifan guda biyu kamar sahirani sahirani da alifan guda biyu za a tace haka kuma na lati lati da la'i duk ana shafewa sahihin jaɗin to ɗaukewa ya ko a sai ya sa gefe haka to alani to
أها وقال فيما الفاتحة أها وياء منقوص من أول حديث رفع مجرا ويا أها أو كان مفعولا في المستثنى وذاك ياء مثله قد سماه
to a tashi nan kalwaru ko to haka nan ana tashi alifin bismi bismi wannan alifin na ismi ana tashiwa sai a ismi da wannan ba shi ne ake cewa wato a nan ishara zuwa cewa duk wanda yake ya kaskan da kai sai ya samu ɗaukaka wanda ya nuna cewa shi ne kan gaba ƙarshenta sai kuma a tauye shi inda yake ya kamata ya zamo nan ne maɗaukaki haka ce su haruffan nan wakacin da suka zo alifi shi ya fara cewa lalle shi ne na farko shi bai yadda ba sai ya zamo na farko ba ita ta haƙura ba ta damu ba ana maganar ma aiwa wasu ‘ya'ya wasu suka ce su ba su yadda ba sai an musu ‘ya'ya uku ita da aka zo kanta take ɗaya ma ya ishe ta wasu suna cewa su lalle sai dai a ‘ya'yansu a sama a sama a gansu ita ta ce ai mana kan a ƙasa ba komai kaga ta ƙasƙantar da kai kenan shi kenan sai aka sa ta samu ɗaukaka ita alifin da ta zo bayan bar sai aka shafe ta saboda dage wadda ta yi cewa ita ce za ta zo a farkon harufa ita bannan da ta ƙasƙan da kai sai aka ɗaukaka ta a wajen aka sanya kuma duk abin da za a yi a fara da ita sai a ce bismillahi bismillahi kaga kaskan da kai kenan wanda shine abin da daman sufa ya suke kokarin jan mutane zuwa gare shi yanda shehu mustapha bakari yake fada alfiyatu tasawuf wa wa fuquta bil ba'i wa ibtaliya'a wa lam tara zilala wal afya'a wa fuquta bil ba'i ka samu fifita mar shehinta wanda ya jata haka samu fifita da kaskan da kai ya koya ma cewa lalle kan ka samu sufa kyakkyawa ita ce sufar kaskan da kai wa ibtaliya ka kyamaciya ya ita ma da ta zo cewa sai kowa ma za a kira a sa ta ita za a fara faɗa komi kuma ta ce ita ya sai an mata biyu to sai aka kai ta can karshen haruffa aka ce to bara a kai ki can karshe tunda dai kai kin ce sai an baki wani matsayi to bara a kai ki can karshe wa irsal ya a ka kyamaci gabata kace a a kai ba gabata kake nema ba kaskan ka yadda da kaskan da kai walan tara zilala wal afiya to wasara fi ka sayar sari mudliji liman zili shuhudi ali turaji wa bada ma afnaka da an ka fihi abqaka muzraka ka anta shibihi ما هذا قط منهج الشريعة ولا عادات ما فيما مهل القديعة فالشيخ ذا فكن به رنينا ولا تكن بحبه زنينا تو to ita ba wato ana shafe alifin bisini bisini wannan alifin sai a shafe shi sai aka dawo aka ba ba aka ba ba alifin sai zama sai a yi ta doguwa ita bannan sai a yi ta doguwa da ta kaskan da kai sai aka fito da ita aka ɗaukaka ta to haka nan kuma is'al arifin is'al shi ma ana shafewa sai a yi alhamza a kan kalma was'al ba a yin alifin abin da yake yana da alif biyu shi ma ana shafe alifin kamar adamu ko aharu sai a shafe alifin ɗaya a bar guda ɗaya ɗayan wato sai dai a rubuta alhamza in an zo wasali ɗaya alifin shafewa ake ko fiye da alif biyu ko abin da yake ya samu fiye da alif biyu to shi sai a shafe ɗaya daga sha sai a shafe a bar guda ɗaya ko a bar guda biyun a ciki kamar ra'a shi ma ana shafe alifin nasa sai ko waɗanda aka togato hakanan na'a wa na'adi janibi shi ma alifin nan mai alhamza shafe shi alif ɗaya ake rubutawa ita alhamza sai dai a rubuta ta da wasali wato da rubutun wasali hakanan alifin alana shi ma ana shafewa shi ma alana wato shafe alifin ake yi sai ko wanda za a togoto su wannan guda ukun duk akwai waɗanda ake bayyanawa to hakanan alifin laikatu sun zama hudu kenan shi ma laikatu ana shafe alifin nasa sai wanda za a togoto banda ra'a ta suratun najin ita wannan ana rubuta alifin nata alifin ra'a ta suratun najini ana rubutawa sai kuma wato lana ta suratul jinni ehin faman yastami lana ya ji lahu to sai kuma laikati na suratul hijiri da kuma laikati na suratu ka to duk wa'annan su ana bayyana alifin nasu in haka nan kuma an wa fasiha a su wannan wanda aka faɗa an ciro tabbatar da alifansu su ana faɗar alifan nasu fasiha fasiha alifatu hanigil an ciro tabbatar da alifan nasu a cikin su wa'annan to nukir to an bibiya an bibiya nukir an bibiya daga naƙara ne na bincikowa to an binciko tabbatar da alifan su su wa'annan to haka nan kuma dai ya ta suna wanda yake mankuti wato wanda ya kare da ya inda ya zama a halin tanwini ne a halin da aka yi masa faduwa ne to shi ma ba a rubuta kamar fakari ma an ta karin to ba a rubuta ya ƙari ɗin nan ba a rubuta yar wannan ƙari ɗin ba to an shafe an shafe ya a halin rafa ko halin jarra da halin nasra tunda halin nasra daman za a ƙara ma alifi za a sa yar a ƙara mata alifi ma a gaba in turi kai ilaihi din kai ilaihi kai ilaihi in turif ne ko kamar idan ka rafa zuwa ya suna wanda yake an rafa ga ya wato lamirin mutakallim kamar ya ibadi ya ibadi ko fa bashir ibadi to irin wannan yara ita ma shafewa ake in ban da wa'yansu gurare da aka togace kamar misali ta ilaihi inturi ta ilaihi kamar inturi in ka rafa ilaihi zuwa yar to shi ma sai a shafe yar ya ibadi in fa bashir ibadi duk irin wannan sai a shafe in ban da wa'yanda aka togato kamar ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim to ko ya zamo maf'uli ko ya zamo maf'uli a in ban da waɗanda yake an togato wanda waɗanda yake an togato wato inda yake maf'ulin kamar irin suna bi ibadiya to ina bi ibadiya yana cikin wanda yake an togato saboda ibadiya ibadi ya zo wato maf'uli to kamar nan akwai guraren da yake akan shafe yar amma kamar annabi ibadiya na suratul hijr wannan an tabbatar da ya in ban da waɗanda yake an tobato su ana tabbatar musu da ya kamar wato ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim ya ibadiyar lazina amanu inna arri wasi'atun to duk wannan ana tabbatar da yar kuma da to to haka nan ya da ya zo na biyun kamarsa ya da ta zo tare da wata ya to ita ma ɗaya daga cikin yan nan sai a shafi ɗaya daga cikin yan sai a shafi in ban da guraren da yake aka togace ba a haɗa yar guda biyu shi yasa sai ga ɗaya daga cikin yar an rubuta ta da rubutun wasali wato alamar cewa ba ta zo a asalin rubutun ba a asalin rubutun an shafe shafaffiya ce to bismillah rahman rahim
أو مراجما لآخر خادعهم ذلك الغالب من بقاء
min hizafa li baligu tabi'uhum baligu lin hizafa lin hizafa to يجادلون جادل في هودي نعم لا أراك لا أراك ميعاد
laraki ni adu kuraji uhu
na wannan ne amma fi jiga fi jiga na fi jiga za a jiji uhu wahai fi jiza zani hijiki na fi fi jiga ga nuri fi uhu wa ayyuha rahmanu nuru zuhuri uhu yusari'una farijan bil qatiya uhu man huwa kadibun yake zadan biya
أثنى أثرة بعد بعد إجازة أحد uhu عليه والحذف بياء مبتدا uhu to sai a kwanan nan ko sai a ƙara sargogo sai
نعم الواو kamar yadda ake shafe wawi ko da lami ana shafe wawi ana shafe lami idan ya zamo an yi idgaminsu idan an yi idgaminsu to sai a shafe su Ah, ko kuma ya zamo suka zo ah, bayan alhamza kamar wa izal mau'udatu mau'udatu to wannan wawun ana rubuta shi jam- ana rubuta shi wato a wasali to
نعم وخارج ذات الذي تقدم sai kuma abin wanda yake an fitar da shi karkashin abin da aka gabatar a baya wanda yake ya fita karkashin abin da yake an gabatar da shi a baya
مالك kamar alifin maliku to shi malin hizafa ka jibinta masa shafewa ana shafe shi ba a ba a rubuta shi مرادا haka nan muragaman muragaman wasa'a muragaman kasiran wasa'a na suratul nisa'i ko to haka nan kuma ri'atan ri'atan shi ma ana shafe su
خادئ khadi'uhum alifin khadi'uhum بالغ haka nan alifin baligu na mura ko baligul ka'abati hadiyan baligal ka'abati to da ana shafe alifin يجادلون Mhm, hak- haka yake ko mana haka yake ko baligal ka'abati shi ma shafafe ne Ala. to min hizafa ka jibinta masa shafewa wato ha inna in hizafan ba ɗa a jiki ba ɗugo a jikinsa in hizafa ba ɗugo a jiki irin wannan misal da yake sa ɗugon kuskure ne min hizafa lin ka jibinta masa in hizafa shafewa wato li sai li amri ne daga waliya ya li za a ce li li in an yi umarni ga ɗaya to shine يجادلون yadda shi ibn malik yake faɗa wa in sarrafta liwali shigula ahara kul- eh, li shigula haza liya hulu hulilina to yujadiluna haka nan alifin yujadiluna shi ma ana shafe shi باطل haka nan wa batilun ma kanu ya amalu fi hudi a cikin suratul arafi a a cikin suratul hudi suratul hudi da arafi da da su da suratul arafi Ah, man kana yuridu hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha hum fiha la yuzlamun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'maluna suratul hudi haka nan kuma baɗilun na suratul arafi ya yake malam wa- wa- wa- inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa baɗilun ma kanu ya amalu na shi ma dai baɗilun din wannan ana tashi alifin Um, baɗilun ma kanu ya amalu na to haka nan mi'adu alifin mi'adu shi ma ana shafewa سراج رأي hakanan turabu na suratul ra'adi to shi ma ana shafe alifinsa ana shafe aiza wa in ta'ajabba ajabun qawluhum aiza kunna turaban to to guda uku ne to a karamar za za a faɗi na namli din wannan namli da na suratun namli turabu na suratun namli shi ma ana ana ana shafewa ai za kunna turaban wa aba'una ai na la mukhrajun to haka nan na suratu amma ya laita ne kuntu turaba da ana guda uku nan ana shafewa haka nan ka shafe alifi a cikin faja lahum jazaza lilla kabiran lahum la lahum ilaihi yarji'un to haka nan ayyuha guda uku kuma ana shafe alifin da ta suratu rahman sana furgulakum ayyuha saqalan haka nan ta suratul nur wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna haka nan na suratul zuhuruf wa nadaw ya ayyuhas sahir qudna baka to duk wannan ayyukan arana ta yi bayan baka Qur'ani duk da arifi bayan ha'in haka nan yusari'una shi ma ana tafi alifin haka nan farigan shi ma alifin shafaffe ana tafe shi فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله في معرفة النقاسية أنا ساسيوة
من هو كاذب هكذا من هو كاذب وشي معنى تاتي أليف كاذب إن أنا ربو تاتي ألف ده هكذا إن كذابة فيما أليف النبع ينزل إن أنا ساسي شي هكذا كياي ونن يا كياي شي واتو أسلي فيما إلي sai na kiyayewa wato wa in humu lam ya'u qawli aqulu lahum il qawla minni iyahu uhu ina sai wannan yana cikin guda goma ko guda goma sha tara da yake fi'ili amri yakan zo bisa harafi daya to haka nan asarati a wasara filin ilimi to shi ma ana shafe alifi haka nan bayan yujaza ba'adu yujaza yujaza shi ke bayan wannan yujaza shi ma ana shafe alifinsa haka nan kuma a hada wato a hada wato a hada a hada a hada alaihi ahada ba ahada ba ne ahada ahada alaihi laha wani wasu ma ahada alaihi laha to na asiru to da an san shafe ya ana shafe wasiya in ana koyi da shi ana bin sa an san shi an san shafe ya shi kai to a cikin kamar jawabi jawabi ana shafe yin wannan ta jawabi wadda take ja to ko yau ma la ta kallama na su ya bi izini to bi irin wannan yara ana tafe ka a cikin wa'ansu yaya din wadda ake tafewa shehu abdullahi ya ce a nan sai na ga suyuti ya lissafa wa'ansu abubuwa a nan fasalin abinda a baya mara riga ya fada ba sai an sake kawo su ba inda ake shafe yaya wadda ake shafewa to kuwa ƙara satin da sauran watsotsi su wawawu yamkullahu shura haka na ana shafe wawi na wa yamhu Allahu al-batila wa yuhiqqu al-haqqa bi kalimati a cikin surati shura wa yamhu Allahu al-batila inda za a sa ya muhimmi a sa wawi bayan ha'in to sai aka shafe haka nan kuma wa yad'u al-insanu bi sharri du'a ahu bil hayy shi ma an shafe wannan wawun na yad'i haka nan kuma fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila shay'in nukur an shafe wawin yad'u da'i na suratul qamari to haka nan sanadu na suratul qira'a suratul alaki sanad uzzabaniya shi ma aka shafe wawun na sanadu a wasiru asirin duk da yake cikin shafe waɗansu haruffan a cikin ƙur'ani yanda sai yi abdulaziz ibn dabbas yake faɗa wa almajirinsa muhammad ibn mubarak yace ai duk inda ka ga rubutun ƙur'ani ya bambanta da tsarin rubutu irin naku da wani dalili babba wanda Allah ya nufa ya ga wani sai zamo ya gane wani ko sai dai ya gani ya gaskata kawai ya san haka ake rubuta ƙur'ani amma ba a yi masa fatahi abin da ake nufi da nan ba amma sai duk wani harafi da ka gani a ƙur'ani da abin da yake ɗauke da shi in kuma ka ga inda za a kawo harafin ba a kawo ba to akwai dalilin da ya sa aka shafe harafin akwai abin da yake sa a shafe harafin a wajen ba wai haka kawai an yi ne ba bisa manufa ba ba wai abin da ya kawai aka yi ba Kur'ani ya zama tsarin rubutunsa ya an samu bambanci saboda zamanin da aka saukar da shi larabawa ba gwanayen rubutu ba ne. Shi ya sa wani wajen ya zama ba su wata tsari ba saboda ba gwanaye ba ne a ciki. In ji Ibn Haldun da kuma wa'insu ma irinsa. To amma masana wanda yake a rufai sun ce abin ko kaɗan ba haka ba ne ba wai don larabawa ba gwanaye ba ne ba fitattu ba ne a rubutu aka sami irin wannan a janiya ne saboda akwai abin da ake hangowa domin ba inda aka samu wani harafi a ƙur'ani wanda ba annabi ne yake a rubuta shi ba annabi kuma duk abin da zai ce a yi ai sai an faɗa masa in yattabi'u illa ma yuhi ilai wa ma yantiqu anil hawa duk abin da zai ce ayi sai an faɗa masa cewa ka ce ayi din ba da ka yake ba shi yasa kenan a ce duk inda ka ga wani harafi in a tsarin rubutunmu ne za a kawo shi amma a rubutun ƙur'ani kaga an shafe to akwai dalili inda ko kuma ka ga wani harafi an kawo shi a rubutun ƙur'ani wanda idan da a tsarin rubutunmu ne ba za a kawo shi ba to shi ma sai ya zama akwai dalili a nan da ya ce ma ya ba da 'yan matashiya kaɗan a kai ya ce wasu asirin da yake cikin wannan shafewar tambihun faɗakarwa ne bisa gaggawa wato cewa sanatu zabaniya yanzu yanzu ba ma sai an sa wawo ba dan sa nuna ma ko da jinkiri a'a kai tsaye yanzu nan za a kira wa yad'ul insanu yanzu yanzu fa mutum da zuwa ga abin ya same shi wa yad'ul insanu bi sharri ko a yamhullahu batila duk wannan an shafe wawo ne dan a nuna gaggawar abin yanzu yanzu ne ubangiji zai shafe abin da yake batacce wai yuzukul haka ya tabbatar da abin da yake gaskiya yanzu yanzu ne kada mutum ya ga banna ta yawa ya ga cuta da sauransu duk sun yawa ya ɗauka abin a yaushe za yaushe za a yi maganin wanda yanzu yanzu nan Allah ya so ya mulla ulbatila sai Allah ya kaje abin da yake batacce sai Allah ya kaje duk abin da yake batacce wai hukul hasa bi kalimati ya tabbatar da gaskiya da man da ce kunni ya ce kunni no alimun bi zati sudur to da kuma gaggawar shiga shiga a zuci gaggawar ali na zuciya shi ya kawo akan shafi wawan a wa'in su guraren to alhamdulillah an faɗa cewa a tsarin rubutun ƙur'ani akwai abubuwa wajen guda bakwai da ake kula da ke shafewa an gaba yin magana a kan shafewa inda harufan da aka shafe su a tsarin rubutun ƙur'ani tsarin rubutun ne ba za a shafe su ba wata alifan haka wawo ko wasu yamma da ana tsarki to a yi magana a kan su a fassarin da ya gabata to wannan fassarin kuwa za a magana ne a kan wasu harfa su kuma wanda tsarin rubutu na ƙur'ani da wasu tsara su tsarin da su biya yake ka'idar da su ولكن يذكر بالمؤمنين أكثر يذكر بالمؤمنين لهم والواو بالثواب ووحيد نعم فواو تبوء فاء تبوء وجاء وساء
وبعد همز يخبرون الواو وقيل أعوذ ومئة واو وهو فيما يعصب ولكن الواو كاتب إن ولا يفهم ولا ولا يبهن وأصبح النار ولا أذبحن آه، وبعده واو لجمع
عقيدة الألف وألف ba a magana da farko hukun da ake ƙara alifi ni da fil alif amma ƙara alifi ba a da wawin jami'i ba a yan wawin jami'i a rubutun ƙur'ani kamar matsalar wawun nan kuna ma wani da kone fiye amma kwallo isra'ila tana ƙara alifi bayan wannan wawu wanda yake kuma ne amma